أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna hudu ga watan Ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da 30 ga watan biyar miladiyya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2017 ranar talata ce ko muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci da ke garin Yamai masallacin Imam Malik a jiya mun tsaya aya ta hamsin da bakwai za mu tashi daga aya ta hamsin da bakwai zuwa aya ta hamsin da takwas a shafi na tamanin da bakwai muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu ga duk ayyukan da za mu gabatar a duniya da lahira Allah ya ba mu ikhlasi a duk cikin ayyukanmu Allah ya ba mu dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kashe mu akai bismillah malam يأمركم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله سبحانه وتعالى إن الله حقيقة الله يأمركم ينا أمرتكم أو تقراء wato ya'murkum sai ayi mara'un sukuni yana umurta ku an tu'addul amanati ila ahliha ku sadar da amanoni da amanunuka ila ahliha zuwa ga ma'abutanta Imam al-Qurtubi yake cewa wannan aya tana daga cikin ummahatu shari'a wadda ta haɗe dukkan komai da komai na rayuwa domin ita kanta halittar wannan duniya gaba ɗaya an gina ta ne akan amana rayuwar mu gaba ɗaya ta ginu ne akan amana amana wadda take wato alaka tsakaninka da ubangiji da amana wadda take tsakaninka da wa da kai da bayan Allah shikenan shine rayuwar duniya ina fata an fahimce ni halittar mu kafin da aka yi sai da aka ɗauki amana tsakankanin mu da Allah dama Allah ya yi ne ɗauka alƙawali tsakaninsa da duwatsu da sammai da ƙasai suka ce ba za su iya ɗauka ba ko ba haka ba inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا kaga shi dan adam shi dauki wannan amana a cikin suratul a'raf Allah yace wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum kafin ku zo duniya sai da Allah ya magana da ku ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala suka ce eh tabbas haka ne kowa sai da dauko wannan alƙawari Allah ce shahidina an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafirin za ku ce mun shaida an taqulu kina Allah taqulu kada ku ce ma Allah yawmal qiyama a ranar tashin alqiyama inna kunna an hadha ghafilin mu mun kasance gafalallu ba wato ba mu san wannan alƙawalin ba kaga ashe amana ce tsakaninka da Allah a cikin aqida a cikin tauhidi dan haka wanda ya zo a nan duniya ya saba ma aqidar da wato manzanni suka zo da ita ya saba ma alƙawalin Allah kenan makoma sai sakamakon shi ita ce wuta Allah ya tsare mu da haka kowa hadisi ya tabbata a cikin wato sahihul bukhari da sahihul muslim daga dan ibnu umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanne daga cikin ku ra'in mai kiyo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sannan kuma kowanne daga cikin ku za a tambaye shi kiyon da aka bashi fal imamu ra'in shugaba mai kiyo ne za a tambaye shi duk wanda ya shugabancin wata al'umma duniya sai Allah ya tsayar da shi ya tambaye shi shi yasa annabawa za a tsayar da su a tambaye su kun yi kaza kun yi kaza ko isar da sako mun isar waye shaida ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan aya tana da girma sosai da zamu ce mu ci gaba da bayanin ta da ita kadai za ta cinye mu lokaci kilan ma za a yin wata guda ana bayanin ta ba za kai karshe ba dalili ko dan saboda ta shafi dukkan kowa a wato wato nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora mishi wanda shine abin da ake wasa da shi dan haka duk shugaba sai Allah ya tambaye shi dukkan shugabancin da Allah subhanahu wataala ya bashi amana ce ‘ya'yanka amana ne Allah zai tambaye ka matanka amana ne Allah zai tambaye ka ku anfusakum wa ahlikum nara yanzu muna cikin azumin watan Ramadan ‘ya'yanka ba su azumi akwai gidajen da zaka iske katta matasa ana ciyar da su safe da marece iyayensu sun san ba su yin azumi kuma sun ka'ida sun samu su sai Allah ya tambaye ka wannan amana da ya baka thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im abincin da kaci shi kanshi za a tambaye ka da kaci ka gode ma Allah ka yi kokarin ka bauta ma Allah da wannan abincin da kaci koshin da ka samu ko mi ka aikata da wannan Allah subhanahu wataala zai tambaye ka malamai Allah zai tambaye su shi yasa wadansu malamai suka ce dalilin da yasa wannan aya ta zo bayan waɗannan saboda ta kulla alaka da ayoyin da suka wuce bani Isra'ila malaman su an ba su amana ta littafin Allah suka canza yuharrifuna al-kalima amma mawadi'ihi ko ba haka ba da haka kuma malaman musulunci Allah zai tambaye ku amanar da an ka baku ta alqur'ani me kuka aikata da ita hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane uku waɗanda wuta za ta fara kunar su mutum na farko mutumin da Allah ya bashi shugabanci mutumin da Allah ya bashi shugabanci ko karfi na jiki aka tambaye shi kayi yaki don ɗaukakar da kalimar Allah an gane ni kamar yanzu a ce mutumin da ya aiki dan agaji ko wanda Allah ba shi mulki yana da karfin da zai sa aima Allah da'a mi kai ya ce Allah na yi don saboda daukar da kalmar ka Allah ce ƙarya kai kai don a ce wani shikenan khalas an ce a jawo malami a ce an baka alqur'ani an baka kaza mi kai da shi wannan amana yace Allah na yi karatu na yi tilawa na yi qira'a na yi tafsiri na yi wa'azi na buɗe huta ce to kai ko kaka dan wa kai yace Allah na yi don ka Allah ce ƙarya kake kai don a ce wani kana da ilimi ko ko baka tsoro shikenan ai wata jahannama da kai a zo da alhaji mai kuɗi a ce kaka awwal mun tusar bihim an-nar yawm al-qiyama ya dukiya ce Allah na gina masallaci na yi kaza na yi kaza duk mutanen da ake taimaka ma na gina makarantar ne na yi kaza na yi kaza Allah ce kai don a ce jawad mai yawan kyauta an ce an riga an biya ka da haka amana ce Allah subhanahu wataala ya bamu kowa sai Allah subhanahu wataala ya tambaye shi akan wannan malaman tafsiri suna yawan kawo kissa a wannan aya wato menene sababin nuzulikinta ko ko menene yake da alaka da ita a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fathu makka aka bude makka ya amshi kile daga hannun ko makulli don wasu ba kile sun ka sani ba makulli daga hannun ɗaya daga cikin waɗansu mutane ana kiran shi Usman bin Talha da kuma ɗan uwansa wato kilen ya kasance yana gare su an gane ko zamanin da ko can kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai masu kula da Ka'aba to wannan Ka'abar ya kasance akwai mutanen da an kasan su ne suke kula da ita ba haka an kabar aikin ta sagaga ba to wannan makullin yana ga hannun shi Talha tare da dan uwansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an kai fathu Makka ya karbi wannan makullin ina fatan kun fahimce ni da ya karbi wannan makulli sai ya bude ya je ya kakkarya gumaka wadanda a cikin Ka'aba saboda dama annabi Ibrahim shi ya gina mi shi ya gina Ka'aba asalin Ka'aba menene tauhidi don annabi Ibrahim shine shugaban masu tauhidi ko ba haka ba thumma auhayna ilayka an tabi' millata Ibrahim hanifa wama kana min al-mushrikin kenan waɗannan gubaka daga baya an kasa su shi yasa waɗanda ke cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutunta mushrikai ba da yace karfi akan su ba haka nan bane wanda ya gina wannan ɗaki akan tauhidi ya gina shi da suka zo suka sa wannan kazamta cikin ɗakin Allah lokacin da musulunci ya samu ƙarfi dole a mayar da ɗakin akan asalin abin da ya kasance akan shi an gane ko ina fatan kun fahimta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu da wannan ki ga hannunsu an gane akan wannan munasaba ce ba dole bane shine sababin nuzulkin ta domin ana kawo hadisan da suke da alaka da aya in ka dibi cikin littattafan tafsiri zaka suna kawo hadisai da dama akan wannan wuri an gane to wannan makullin har yanzu yana ga waɗannan bayan Allah ana kiran su bani shaiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai amsa wannan makulli gare ku in ba azzalumi ba an gane babu wanda zai amsa wannan makulli gare su sai wa sai azzalumi to sai aka mayar musu da wannan makullin kuma har yanzu yana ga hannunsu ina fata an fahimce ni ana kiran su bani shaiba bani shaiba wancan dan uwan ci Talha din an gane har yanzu kilin yana gano su gwamnatin Saudiya a yanzu bata karbi wannan makulli ba duk shekara ana yi maka wato Ka'aba za a za a share Ka'aba a wanke ta to gare su ake zuwa a karbo wannan ki muna Saudiya shi dai wato wato wato shugaban Madina an gane ni shugaban Makka nake son cewa wato kamar a ce prefect ko kuma gwamnan Makka lokacin ya je ya karbo ki ga hannunsu aka wanke Ka'aba kuma ya mayar musu da su duk wata abin da suke ɗauka ko ake ba wanda makullin yake ga hannun shi yana da biya miliyon ɗaya da jika ɗari biyar namu na Nijar. Kaga wanga ajiya akwai riba gare ta, ko ba haka ba? Don haka dai a taƙaice wannan aya tana da alaƙa da cewa kowa amanar da Allah subhanahu wataala ya bashi ya kamata ya isar da ita. In an baka mace aure an baka amana ne wa akhadna minkum mithaqan ghaliza ba sai ta aihu ɗaya biyu uku hudu biyar shikenan yanzu an samu kuɗi an zan miliyonayar sai a walakantar da ita da ita da uwayenta duk sun san banza da yake kaga wannan cin amana ne ina fata an fahimce ni an baka ilimi kai kokari ka sadar da ilimin nan inda Allah subhanahu wataala ce in ka koye kai yi tawili ko ka bi karkashin waɗansu kai ma kai yi tuwatuwa Allah subhanahu wataala zai tambaye ka akan wannan da haka kowa sai Allah ya tambaye shi waɗanda aka ba tsaro na ƙasa in suka yi tuwatuwa da tsaron nan sai an tambaye su zaka ga dalilin da yake sawa Afirka muna samun matsala waɗanda an ka ba amanar tsaro su kansu suna banna a Najeriya kwanakin shekarun baya wasu sojoji da suka duba wata mota ta zo tana ɗauki da kuɗi suka duba suka duba babu mutane sai suka buɗe musu wuta sai suka tura mota cikin rami da suka tura mota cikin rami sai suka sai abin su yanzu ashe ɗaya daga cikin mutanen ya ce a aje shi shi yana da ƙarkon kwana sai ya shiga cikin daji an gane ni yana yana yin ba haya kawai sai da sojoji sun buɗe mata wuta shi kenan sai ya je ce a kai shi abin nan ya shiga mota daga baya sai ya je wato ɗaya daga cikin barikin soja na najeriya ya ce yana son ya ga shugaba sai aka yi mamaki talaka ya zo ya ce yana son ganin shugaban sojoji akwai matsala sai suka ce ba za a barka gani ba ya ce to wallahi duk matsalar da ta faru ya ce ma masu wato gadin wannan wurin wallahi ku ne sai suka ji tsoro sai suka je suka kai shi yace to abin da ya kawo shi shi ya shigo wata mota ne daga Lagos zuwa wuri kaza an zo an tsaye da motar ya sauka kenan yana abin nan ya shi ina ba haya shi sun tafi sun bar shi sai da ji an bude wuta ko da yazo sai dubi sojoji na suka bude musu wuta sun kashe kuɗin da ke ciki a ina ne ya faɗi a wani wuri ne ya faɗa ko da an kai bincike haka ko aka gano shi yasa sai aka umarni aka kama su aka aka je aka halbe su masu sana'a da wato amincin mutane kai da an ka ɗauki amana aka baka da su za a sai hanya dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar a ce to ku karku abin nan koko ma kayan jami'an tsaro za a amsa a yi abu koko fitina ta tashi cikin ƙasa an san yadda za a yi a kashe wuta a kiya na fata kuna fahimta ta sai a baji sai lokaci ya yi tsawo don saboda a rinka siyo makamai ana ba da kwantara yaƙi shi ci gaba da yi saboda irin yadda turawa suke yi suna son kullum mu ta yaƙi su sai san muna makamai su ma mutanen mu haka suke so kullum a ta yaƙi a bada kwantara ta sayan makamai saboda a ci gaba da kashe mutane inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila ahliha zuwa ga ma'abutanta malamai suka ce ya shafi kowa da kowa domin nan ba a ce zuwa ga wani kowa ne ba duk wanda ya baka amana kamar da mai amana shi da haka ko kafiri ya shigo kan bature ya baka kuɗi ka ce a kai ko ta bature ai kafiri ne ah ko kafiri ne inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha ka san wani shi so da shi kai nasaru su bashi dukiya ya canji wallahi ko dukiyar nasaru kace sai ka biya taranta shi alkiyama babu wata hujja ka ci amanar wani addinin musulunci addini ne wanda shi ne kamata duniya ta karba amma yanzu mu da kanmu mun yarda turawa sun hima sun hima aminci kaga babu amana ina fata an fahimce ni inna Allah ya'murkum akwai qira'a wato wato ta imamu duri wadda sukunin ra'un take yi inna allaha ya'murkum to wannan kira'a tana da matsala domin domin ba kowa ya san da ita ba kuma ana hawance a larabtance tana da matsala domin inna allaha shi Allah shine Allah lafzul jalala shine wato ismu inna ya'murkum an yi mai sukuni kuma babu dalilin masa sukuni ina fatan kuna fahimta ta sai wadansu malamai suka ce to anan ya'murkum an kalli cewa wato a ka'idar larabci in za a tsaya mi ake yi sukuni to kama an kalli ana son a tsaya ne ko kuma a lugar larabci ya halatta wani lokaci a yi sukuni amma asalin shi ya murukum kuma imamu duri ba wannan gurin ɗaya yake da wato sukunin ra'i ba a inda kuma ya halatta a yi masa kasra ko fatha ko dhamma imamu shatibi ya ce wa iskanu bari'ikum wa ya'murukum lahu wa ya'muruhum aidan wa ta'muruhum tala وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا يتشي أكوي إسكان بارئكم كلمة بارئكم أنغاني فاقتلوا أن فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ننسكون يكي الهالي أني إله kaga ko harful jarri ta ya kamata a ce yana da kasra a wannan kira'a wa ya'murukum gashi nan inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amana wa ya'muruhum an gane ni ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar wa ta'muruhum tala yace wa yansurukum in yansurkum allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum yace wa yush'irukum wa ma yush'irukum an annaha idza ja'at la yu'minun yace wa kam jalilin 'anid duriyyi mukhtalifin jala akwai ikhtilaf kinan nan ko ai mata sukuni qarara ko ko ai ikhtilafi ikhtilafi shine a faɗi kashi biyu cikin uku na kalima a bar sauran to da wannan majma'al lugha al-qahira suka ce larabcin da ya faru a zamani kun san yanzu mutane in suna larabci in sun karasa wasalin da za a sa fatha ne ko damma ko kasra kawai sai su yi sukuni su tsaya ina fata an fahimce ni ko su ma ci gaba da magana amma suna yin wannan sukuni kin to shine suka ce da wagga qira'a za a fitar da shi duk da yake wannan qira'a ce ingantatta amma wannan bai shahara ba kuma za a yi aiki da shi ina fata an fahimce tunda alqur'ani ya zo da shi ba mu isa mu ce ba za a yi ba sai ga sai suka ce wato malaman larabci suna cewa sakkin taslam sakkin kai musu kai sukuni karshe yanzu kaga idan ce inna Allah kaga ba a san ko menene ba ina fata an fahimce ni kasara ce ko damma kuma dole in za a sukuni haka za a tsayawa jam'iyya kaga ba a san jam'iyyatu nuce ba ko jam'iyyati ko jam'iyyata amma sai na wuce to kawai sai mutum ce jam'iyya adda jami'atul islamiyya bil madina al munawwara kaga ya ce sukuni amma baya son a gane to asli shine zaka fitar da wasalin amma ga wannan qira'a malamai suka ce mutum yana iya ci gaba da sukuni amma ba shine abin da ya kamata kullum a tafi akan shi ba ina fata an fahimce ni wa idza hakamtum bainan nas Allah subhanahu wa ta'ala ce idan za ku yi hukunci bainan nasi a tsakanin mutane, Allah bai ce tsakanin musulmi da musulmai ba, ko ba haka ba, Allah bai ce tsakanin Kirista da Kirista ba, Allah bai ce ba tsakanin ba Yahude da musulmi a'a, wa idza hakamtum bainan nas. Allah ya umurce ku idan za ku yi hukunci tsakankanin mutane, an tahkumu bil adl, ku yi hukunci da adalci. Shikenan, da za a yi adalci da mutane za su dawo su bi gaskiya duk abin da yasa mutane sun ka lalace rashin bin gaskiya paske kowa yana dibi inda zai zalunta wani sannan in wani yayi zalunci sai a ce daidai na shauki yace wa kaifa yakunu fi aidin halalan wa fi ukhra min al aidi harama ya za a yi a ce wasu in sun aikata abu halas ne kuma wadansu in sun ka aikata haramun ne musulmi abin da yasa babu ci gaba babu adalci a ko musulmi yayi abin da ba daidai ba Allah bai ci mu ce gaskiya bane ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما التي ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى mu a aqidar mu ta musulunci ko kafiri ya faɗi gaskiya musulmi ya faɗi ƙarya sai mu ce kafiri shi yake da gaskiya musulmi shi ne bai da gaskiya haka Allah ya ce amma ina shi yanzu bibi tsarin harkokin mu in ana rikici ta koma irin irin rayuwar jahiliya la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati ala ma qala burhana ba su tambaye dan uwan su larabawa zamanin jahiliya an gane ni lokacin da ya kira su ba su tambaye hujja da sun iske ana rikici da rigima sai su kalli ina na dan gidan su yake pap can ne za su basuwa shi ya zalunta shi aka zalunta ba ruwan su yanzu kuma shine muke yi in mutum ya faɗi magana zaka riba gani dan karcen mu ne muna da alaka da shi kaza kaza kaza to yanzu shikenan in ka gane shi to shi adda gaskiya in ba haka nan bane khalas ina ruwan Allah da wannan wa idza hakamtum bainan nas inda zamu yi wannan da zamu jagoranci duniya amma rashin adalci shine sadu harkoki suka lalace wani a ce babu yanzu kake zuwa a ce maka babu wani ya zo a ce mai akwai ko ba haka nan bane wani ya zo doka ta kama shi a yi mai hukunci wani ya yi a ce a an bashi amnesty wai amnesty ka kashe mutane amma ba za a kama ka ba ko ko waɗansu mutane sun ci kuɗin al'umma wai an ba su kariya kaga wannan ya bai shirme to wannan yasa duk sai a lalace babu mai tunda kowa na ganin in yayi ana iya samun mai kariya to kenan kowa an ce ya taka doka babba shine wanda bai taka doka ba karami shine wanda ya taka doka shikenan magana ta kari amma a ce a'a diyan amarya duk abin da suka ga dama su yi cikin gida ɗayan uwar gida suka ina ake ma magana to wallahi ko ka ko ka haye su wallahi ba su ga darajar ka wallahi baka da kima ita kanta uwar gidan ba za ta kama ka da kima ba kuma baka da kima wajen Allah adalci shine zai sa wakaci nasara ina fata an ne da yawan mutane za su shiga musulunci in sun ga mun hana ma musulmi gaskiya bai da ita mun ba kafiri gaskiya shikenan sai su gane addinin gaskiya ake yi amma sai zama to a mu iyaka ne wane ne annabu kuma ko namu ma sai ka ƙara duba ha gani wane ne akaza wane ne akaza wane ne akaza shi yasa babu wata doka da take aiki a nan duniya yanzu a nan da duniya da muke ciki duk ƙarya ce hatta da su kasashen da suka kirkiro dokokin ƙarya suke yi Amerika ba ta kulla alaka da kai ta baka embassy ko ambassad sai in ka yarda cewa in dan Amerika yayi laifi a ƙasar ka sai dai ba za ka mai hukunci ba ka bada shi Amerika sai mai hukunci a yanzu dan wata ƙasa in yi laifi Amerika ina za a mai hukunci ta Amerika ko to dan Amerika in yi laifi kai baka da izinin kai mai hukunci zai ka tura shi Amerika to ina dokokin suke ina na suke an dauko durwa da veto an kawo mu duniya an ce su in sun ka yarda da abu su kasashe guda biyar duk da yake sun ƙara ƙasa guda almai to duniya duk ta yarda in ba su yarda ba duniya ba ta yarda ba a to me yake bambancin mu da ku Allah ya halice mu Allah ya halice ku me yasa kuke cewa ku ƙasa Afirka 54 akwai babu ƙasa mai durwa da veto ko guda ƙasa 54 to kaga an ka irin wannan to kun ga babu adalci shi yasa abubuwan ba su tafiya paske wannan in ya ga dama abin da ya ga dama shi aikatawa duk kotocin duniya gaba ɗaya da akwai kotu kotu na duniya Amerika ba ta cikin ko guda babu wanda ya sai musu hukunci to shikenan kuma kuma so ku zo ku yi mutane hukunci a'a hukunci yanzu guda ne kowa ya kokari ya samu ikon yi makamin nukiliya shikenan kun gani yadda kasar koriya ta arewa take ta yi makamin ta nukiliya ta aji babu ruwanta da duk wata kotu ta duniya sannan kuma ba su takuwa yaro ya ce ma wannan mahaukacin na amerika donald trump in kana jin iyawa yanzu a daina yaƙi da soji da soji ka zo a ba mu shiri mu buga da ni da kai billahi la ilaha illallah babu wani abun da sa a zaman lahiya sai kwashi makamin nukiliya lokacin da Pakistan da India suna rikici Pakistan bata mallaki makamin nukiliya ba kullun India barazana take mata da makamin nukiliya radda Pakistan ta mallaki makamin nukiliya sai aka daidaita tak na fata an fahimce ni don haka dole na adalcin nan shi zai sa a dawo amma sai in kuma mutane suna son adalci Allah ya gane da mu inna Allah ni'imma ya'idukum bih ko a wata qira'a inna Allah ni'imma ya'idukum bih asalin shi ni'ima ma ya izukum bihi ne to sai an kada kai wato fi'ili na ni'ima da mimun yayi kyau abinda Allah subhanahu wata'ala yake muku wa'azi da shi shine ne shine adalci inna Allah haqiqa Allah kana ya kasance sami'an mai ji ne ga maganganun da kuke faɗa ya kai mai wa'azi ya kai mai gigara ya kai mai faɗin magana kus kus kus kus sami'an Allah yana jin duk abin da kuke faɗa don haka munafukai ku shirya basira Allah yana ganin duk abin da ake aikatawa Allah ya sani kenan don haka wannan tahdidi na yana ba da tsoro ga ɗan adam ya ji tsoron Allah duk inda ya kasance domin an ce ana ganin ka ana jin ka kaga lamari ya bashi wani lokaci ma ji bai kai gani haɗari ba wani lokaci kuma wato wato ji ya gani haɗari don saboda akwai lokacin da kake zaluntar mutum yana cinkanka amma kuma kana iya tsere mishi ko ba haka bane amma an ce ana jin ka kana kusa to akwai matsala dan haka ne duka Allah subhanahu wataala ya kawo su yana gani kuma yana shi ya ayyuhal ladina amanu na'am al-rahman
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله يا ساشي كرا زوا ga masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani atiiu Allah ku ma Allah da'a wa atiiu ar-rasul ku ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a wa ulil amri minkum da ma'abuta al'amari daga cikinku, an gane yi ma Allah ɗa'a al'ur'ani ga shi maganar wace, maganar Allah ce, wa a tsi'ur Rasula a yi ma manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗa'a lokacin da yake da rai, an gane ne sahabban da suke tare da shi su mai biyayya, lokacin da baya da rai sunna annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wadda ta inganta kai aiki da ita. Da haka dole ne malaman hadisi idan suka ingantar da hadisi an tabbatar da ingantacce ne to baka da wani uzuri na barin shi domin sunna ce tawa sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum kuma ma'abuta al'amari daga cikin ku malamai suka ce ba a ce wa ati'u ulil amri minkum ba ko wato ku yi da'a ga ulil amri minkum ba a kawo fi'ili na ta'a ba suka ce saboda ita da'ar ulil amri tana ƙarƙashin da'a ta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimce ni kenan alqur'ani da hadisi sune asali duk abin da ya saba musu ba za a bi shi ba to shugaba ulil amri ne malamai ulul amri ne su malamai ulul amri ne domin ta hanyar su ake sanin al'amuran shari'a suke shiryar da mutane an gane ko ina fatan kun fahimta fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun su ma shugabannin ne an gane ko shugabanni su ma ulil amri ne domin su ne Allah ya ba ikon azartar da al'amari ko kana da ilimi kayi wa'azi sai a ce ba za a yi imani ba ko ba haka ba amma an ka kawo jandarmomi da kulace an ka ce kowa ya shiga gida karfe shidda karfe shidda mutane suna shiga kaga su ko Allah ya ba su ta hanyar wato zartar da hukunci shi yasa kamar yanzu in muka kalli kasar Saudiya gwamnati tana gefe wuri daya malamai suna gefe wuri daya su malamai su ne Allah ya ba ilimi an gane ni su kuma gwamnati su Allah ya ba mi su Allah ya ba mulki da jagoranci ku ku gaya muna ko ku faɗa mana menene Allah ya ce a aikata mu zartas shikenan alladhina in makkannahum fil ard aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar zamanin Sheikh Usman bin Fodi rahimahullahu ta'ala idan ya ci gari da yaki ko ko suka zo suka karbo tuta an gane ni shikenan sai a sarki shine alkali shine liman domin sai an zaɓi malami ina fatan ku fahimce ni sai an zaɓi malami domin malami shi ya kamata ya zan jagora shi ya san inda al'umma ta sa gaba ko ba haka ba sannan shi ya kamata ya bada sallah domin in babu ilimi sallah ba ta yiwuwa komi kuɗin ka komi mulkin ka in babu ilimi sai dai ka koma baya kana iya sakowar ganila komfile guda na jika ɗari biyu mun ji ko na jika ɗari uku ko ba haka ba amma suka ja ce mallam bismillah bismillah ha mallam bismillah lahiya ya kamata tuwahin nan naka masu kamshi ka dan albarkance mu da su mana bai yarda ko ba haka ba to dan haka su Allah ya ba su ikon zartarwa to shi kaga shehu sai wannan dubara malami shine liman shine alqali shine shugaba saboda asali ba a rarraba waɗannan ababen amma in hali ya zo waɗanda suka rarraba to dole haka za a tafiya da su malamai sai su zama to su ne za su kula da shari'a su masu mulki su zama to su ne za su kula da zartarwa don ka a samu tashin hankali da fitina mai yawa saboda shi yanzu wanda adda mulki yana ganin bai da ilimi kuma ɗan ni'imar da ta mai saura a zo a kwace wallahi ba zai yarda sai dai ai tashin duniya ina fata an fahimce ni wa ulil amri minkum da ma'abuta al'amari daga cikin ku an gane to wannan aya ta nuna cewa ba a yi ma wani da'a sai karkashin da'a Allah da da'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mahaifinka ne ba za ka mishi da'a ba wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma babu biyayya gare su ko ba haka ba to shi ma shugaba za a bi shi sai in yayi umurni da kafirci ko abin da yazo da abu wanda ke kafirci to nan ba za a mai da'a ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hadisi ne na cikin musnad imam ahmad duk da yake mai ahdari yayi ittibasi sai mutane suka ce a ai ma ahlari ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq a asalin shi hadisi ne innama ta'atu fil ma'ruf domin wata rana wani daga wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya aika sariya waɗansu su tafi zuwa ga wani abu sai ya samu su shugaba ammara shine an ce ammarahu ya sanya shi kenan ammara alaihim sai ya sanya wani sahabi ana kiran shi Abdullahi ibn Hudhafa aka ce shine shugaban su da aka tafi ana suka tafiya sai suka saba mai sai ran shi ya baci da rai ne ya baci sai ya ce ku tattaro min itace sai suka tattara itace sai ya ce a kunna wuta a hura wuta aka cinna wuta bayan wuta ta kama sai ya ce to ku shiga suka ce a lafiya ya ce a to ba ni ne shugaban ku ba sai wasu suka ce to kaka za a yi a shiga wasu suka ce a'a akwai wani matashi ya ce kai ya ce mu abin da ya samu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mai gudun wuta kuma mu je mu shiga wuta a bai da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka zo aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kun shige ta da kun ci gaba da zama cikin ta har abada domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq innama ta'atu fil ma'ruf da haka duk wani malami mu bambancin aqidar mu ta ahlus sunna da waɗanda ba su ba duk wani malami a duniya sai mun tambaye shi dalili ba mu yarda mu bi ka sagaga don Allah bai ce a bi ka ba an gane Allah ya ce a bi Allah alqur'ani kenan in ka ba mu aya kenan saboda kana jagoran mu ta hanyar ka sani ba mu sani ba an gane wa ati'ur rasul abi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu bi annabi in mun ga hadisi ingantacce ko ba haka ba wa ulil amri minkum kuku ba ce wa ati'u ulil amri minkum ba za mu bi ku in kun ba mu hujjoji da ayoyi da hadisai amma in ku ba ku zo da aya da hadisi ba mu za mu bi ku ba ba za mu irin waɗansu ba a ce a'a duk abin da mallan ya ce kawai ka bi in ka ce mai lima ka tambayi mallan don mi ka ce aikata kaza to shikenan la tuflih ba za ka shiga aljanna ba wannan kuskure ne ina fata an fahimce ni sannan su ko ƴan shi'a sai suka ce a'a ai da Allah ya ce wato ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ku bi shugabanni daga cikin ku sun ce to al'a'immatu kenan al'a'imma waɗannan nasu guda goma sha biyu da sayyidina aliyu zuwa ga waɗancan da a gidan shi suka ce to su ne Allah ce wa ulil amri minkum da haka shi dan shi'a anan ina fata ana fahimta ta shi nan na da tabbatar da aqida ta shine ulil amri bai yarda a ce ulil amri ba shine sarki ko jagora ko malami a shi a wajen shi al'a'imma ne to da tafiya ta yi tafiya wannan aqidar tana tafiya suna samun matsala tunda an ce wa ulil amri minkum shi ko wato waɗannan a'imma guda goma sha biyu sha ɗaya sun mutu guda kuma ya ɓuya kamar yadda suke cewa mu ko muna ganin ma babu mashi an gane ni babu mashi ba a ma haife shi ba waye shi sun kace a'a ya zo ya shiga cikin wani rami an gane ni har yanzu yana nan sai lokacin wato yayi zai fitowa shine mahadin su wanda suke jira imamu na goma sha biyu ina fata kun fahimce ni ba mahadin ahlus sunna ba mahadin nasu suka ce shina nan to suka ce to ulil amri minkum to ba hadin kuma hadin bai bayyana ba kullum ana samun matsala wa zai jagoranci yan shi'a babu tunda sai ulil amri kuma a imma sun kare sai Khomeini ya kirkiro wata aqida ya mata suna wilayatul faqih an gane ni har doktora aka rubuta a ƙasar Iran akan ta wai wilayatul faqih shine shugabanci ulil amri ko to al wilaya kenan faqih malami shine yake da wilaya shi yasa Iran sai suka gina yanzu jagoranci wato revolution wadda an kai revolution wadda an kai abin nafsan sosan dizinaf a kasar iran an gina ta ne akan wilayatul faqih shine shi malami shine da zaman towa wato marmakon shugaba har sai mahadi ya bayyana sannan ya kaza wurin sa to shi yasa yanzu shugaban majalisar malamai a kasar iran shine oga kwata-kwata top akan shugaban kasa ina fata kun fahimce ni suka ce ai an ce wa ulil amri minkum da haka tunda babu mahadi bai bayyana ba an gane ni to shikenan yanzu shi wilayatul faqih shi yanzu shine an magadan magadan su shi yasa yanzu ya kafa kasar daular Iran amma su a wajen su da babu irin wannan jagoranci Allah ya shirye da mu fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya a cikin wani abu farudduhu ila Allah kuma yarda shi zuwa ga Allah kina littafin Allah an gane ni war rasul kuma yarda shi zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuma ya kaura ku koma zuwa ga sunnar sa ingantatta wadda ta inganta ba ko wani hadisi ne za a zo a kawo ba a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an bincika an ji su waye suka samu labarin domin labari ana bukata a tantance shi duk wannan ilimi na zamani da turawa suke amfani da shi na labarai asalin shi na musulunci ne hadisi shine ka bi diddigin labari ka san gaskiyarsa ko ba haka ba shine aiki amma yanzu yan jarida sai suka yi amfani da shi mu musulmi babu aiki da shi dan jarida sai ya ce a gari kaza a ƙasa kaza wane kaza mai kaza dan jarida da ya karɓo wannan labari sunan shi kaza a ƙasa kaza ina ba ta kumfince ni mu ku kawai yanzu an kaza muna fada an ce wane yayi kaza an ce wane yayi kaza sai a faɗi magana dubu ko ba haka ba ko ko ka iske wani mutum ya ɗauko wani irin rabkekin littafin hadisi babu komai cikin shi sai ka so shi qala rasulullahi sallallahu babu sanadi babu matani babu babu bincike babu abinda malaman hadisi suke qala rasulullahi sallallahu alaihi qala rasulullahi sallallahu haka na za a yi in haka ne ai ba za mu ci nasara ba ina fata an fahimce ni waɗansu malamai waɗanda ba su yarda kiyasi ba zahiriya sai suka ce to wannan aya ta bata kiyasi kiyasi bai da asali suka ce don Allah ya ce farudduhu ila Allah war rasuli ku maida shi zuwa ga Allah da manzo kaga Allah bai ce ai kiyasi ba tunda an ce in ana jayayya a koma zuwa ga Allah da manzo ko ba haka ba to ai bai ce ai kiyasi ba sai suka ce to kiyasi babu shi malamai da suka tashi musu raddi suka ce a'a wannan ba gaskiya bane faruddu duk wani kiyasi da akwai dole asalin shi daga ina zai samu asali sai an samu aya ko hadisi domin shi asalin kiyasi shine a sadar da ilhaq al-maskutu anhu bil mansus anhu shine a sadar da hukuncin abin da ba a samu ba cikin alkur'ani a sadar da shi alkur'ani ta hanyar wato hukuncin da sun ka kumsa misali yanzu akwai wata giya da ake ce ma wuski haka ne kun san ta aiko to yanzu in mutum ya sha wuski sai ce maka sai ka ce mai haramun ne sai ce maka to ni dai ban ga inda Allah ce in ya ayyuhal ladina amanu la tashrabu wuski ba kuma ban ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tashrabu wuski ba akwai ta tsohuwar giya wadda ta yanzu ban sani ba ko akwai ta ko ta kare mai kwazani ake ce mata sai ce a banga inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tashrabu mai kwazaniya shikenan ya zaka ka bashi hukunci kaga sai kai shiru ya kama ka a'a ita giya da Allah ce innamal khamr ita giya an sanya mata suna al khamru li annaha tughatti al aql domin tana rufe hankalin dan adam tana sa shi zaman to bai san abin da yake yi ba haka ne ko ba haka ba domin tana sawa maye kullu muskirin haram duk abin da ke sa maye haramun ne kamar da cikin hadisi an gane ko to sai mu ce ita kwazaniya ko wuski tana sawar maye ko ba ta sawar maye khalas giya wadda akwai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana sawar mai ko ba ta sawar mai tana sawar mai menene hukuncin giya ta waccan lokaci shine haramci miye to hukuncin wannan shine an haramta su saboda kowanne daga cikin su yana samun mai to kenan sai ya zama to farudduhu ila Allah war rasul a maida shi zuwa ga Allah da manzo wato ayi kiyasi saboda babu kiyasin da mutum zai zo ya kawo cikin kanshi kawai yace a aikata a'a sai la budda an yastanid al qiyas ila wato dalilin min al kitabi was sunna dole sai an samu mai wato dalili min al kitabi was sunna aw min as sunna aw min al kitab an gane wannan da kyau dan kawai zai zo ya ce maka an ce farudduhu ila Allah war rasul shikenan aka da manzo ai bakin nan a'a duk wani kiyasi da ijma'i dole sai sun koma zuwa ga asalin alkitabu was sunna ina fatan kun fahimta yaushe ne za a maida al'amari zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in an yi imani da Allah da ranar karshe an gane ko to in babu imani da Allah da ranar karshe sai ayi abin da aka ga dama zalika khairun wannan shine alkhairi ba shine mafi alkhairi ba domin in ba a mayar da hukunci zuwa ga Allah da manzon Allah ba ba alkhairi bane wa ahsanu ta'wila kuma nan ne za a samu makoma ta gari ba yadda za a yi mutum ya kai hukunci zuwa ga wani wanda ba Allah ba a ce khairu shine mafi alkhairi a zalika khairun mai da hukunci zuwa ga Allah da manzo Allah shine alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma nan ne za a samu makoma ta kwarai shi at-ta'wil yana nufin wato komawa makoma inda za a koma daga ala ya ulu ne ko kuma ta'wilan wani lokaci na doka aikata aiki a aikace kai abin da an ka umurce ka shi ma ana kiransa ta'wili ko kuma ta'wili shine haƙiƙanin al'amarin abu ya bayyana ko ba haka ba Allah ce wa rafa'a abawaihi alal arsh wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan ina fata an fahimta sai Allah ce alam tara ila alladhina yas'umun
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الله يتي ألم ترشن بك غنيبا ko baka yi dubi ba ilal ladina zuwa ga waɗanda yaz'umuna suke riyawa in ji malaman zaure suke faɗa a baka su shine riyawa annahum amanu bima unzila ilayk sun yi imani da abin da an ka saukar maka shine alqur'ani ko ba haka ba wa ma unzila min qablik kuma sun yi imani da abin da aka sabkar gabaninka at-taura da injila da sauran littattafai amma duk da haka yuriduna an yatahakamu ila at-taghut suna son su kai hukunci su ɗaukaka ƙara ila at-taghut zuwa ga taghut an gane ni shine duk hukuncin da ba na Allah ba an ce wannan aya ta sabka lokacin da wani munafiki da wani bayahude suka samu sabani da suka samu sabani sai shi bayahude yana cewa a sai akai hukunci wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko munafiki shi ko munafiki yana ce a'a a sai wajen Ka'ab ibn al-Ashraf saboda ya san Ka'ab ibn al-Ashraf bayahude ne su kuma yahudawa daga cikin aqida su shine khiyana ko da dan uwansa bai hudi ne inda zai samu rashawa zai saba amma ya san in an zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a karɓar rashawa ba za a yi shi da gaskiya ina fata an fahimce ni to wannan kaga sun yi imani da wato suna cewa sun yi imani amma in an tashi kan hukunci suna cewa akai wajen kafirai yuriduna an yatahakamu ila taghut Allah ce wa qad umiru an yakfuru bih kuma alhali an umurci mutane su kafirce ma taghut ko ba haka ba duk hukuncin da ba na Allah ba a kafirce mishi a guje shi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan yana son ya batar da su bata mai nisa kaga ashe yanzu wannan lokaci da muke ciki irin waɗannan abubuwa suna maimaitowa domin nan akwai abubuwan da turawa da suka zo suka mana mulkin mallaka sun bar su a matsayin a tafi da tsari na musulunci akwai waɗansu ababe sun hana ai shari'ar musulunci to duk hukuncin da an bari alƙalan musulunci su yi musulmi ya sai ya kai a can kotu dan saboda a warware mishi wannan matsala kuma ya san namu yanzu muna da iko domin waɗanda bamu da iko yanzu bamu mallaki kanmu ba duk da an ce an bamu yanci ƙarya ne bamu samu yancin kanmu ba har yanzu turawa su ne suke mulkin mu to amma akwai ababen da an bar su lokacin da turawa suka zo zamanin wanke suka ce to muna son a sa ma kundin mata hannu muna son ɗaurin aure a karɓe shi daga malamai muna son zancen saki a karɓe shi daga malamai yace a'a waɗanda na fitar da su na tabbatar da ba za su yiwa ba to kaga waɗannan musulunci ya tabbatar da dole in za ka zo ka kuma wajen malaman musulunci to amma yanzu matsalar da ake samu tunda ba mu da izinin mu canza komai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dan kan mu kafirtar da dukkan masu hukunci wanda ba hukunci ne na abin nan ba dan wadansu suna cewa to ai waɗannan ayoyin an ce ka akai hukunci zuwa ga tagut yanzu ba mu da damar da za mu canza wani hukunci kai tsaye ko ba haka ba amma akwai ababen da muna da iko akwai abubuwan da bamu da iko to waɗanda muke da iko to babu dama mu kai hukunci zuwa ga tsawuci to amma yanzu kuma shi ne abin da yake faruwa sai kaga mutum ya zo gidan alƙali an yi mishi shari'a ko ba haka ba an kawo alƙur'ani an kawo hadisai an kawo maganganu na malamai da mazhabobi an ƙare amma saboda ba ta yi mai ba sai shi ina justice ko ko yanzu malamai su zo su daura aure sai shiga shi wannan daura auren bai mai ba ina ba shi sai ce a tai meri ai musu daura aure a musulunci ya baka dama ka daura nan a yanzu kana da damar da zaka daura aure ba a hana ka ba to me dalilin zuwa meri kuma darma ma aure ko ko ayi hukunci da musulunci gashi mun san cewa ga abin da musulunci yace wai kuma kaga musulmi ya tashi ya tayi justice ya zo inda turawa ya mishi shari'a shari'a mi za a yi ba kai da an rike da gaskiya kana tsaya wajen mai ƙarya wallahi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida duk wanda ya bar hukuncin Allah gashi ya san shi ya sai can irin matan mu da an ka jarabe su da kwadai ciyon dukiya yau da miji ya mutu ba a shari'ar musulunci sai su je justice a mu ba mu yarda ba mu abinda muke so a zo a yi shari'a saboda can justice an ce da namiji da mace duka ɗaya ne a rarraba musu gado iri ɗaya wai saboda ita a kwashi dukiya kuma irin wannan mata ta mutu kaga wai malamai suna zabura ana gaugawa a yi mata sallah a haba mutumin da yake hukuncin Allah za ka mai sallah a dai dauke ta akan cikin kabari a kada cikin kabari haka nan a kariya ni ban yi makariya sallah hatsari ne musulmi ka kai kanka justice kuma ka san cewa wannan shari'a ana yin ta ta musulunci dan bi da wani dalili in abubuwan da turawa suka hana ne to yanzu in mun ce fitinar da za ta faruwa shi al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ana yin shi idan ba zai kawo matsala wadda tafi wadda ake ciki yanzu ba in muna son mu canza hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama makka ai ana hukunci wanda ba na musulunci ba ya canza shi bai canza shi ba saboda bai da iko amma tsakanin shi da ubangiji shi ko ko cikin iyali ne ko sahabban shi da bi suke aiki da alqur'ani to yanzu ababen da gashi har yanzu an tabbatar da turawa ba za su iya canza su ba kuma ka dauka kana musulmi ka ce ka kai kotu ko justice ka zo nan ka saki matarka saki uku daya biyu uku alkali ya haramta ba an ce wajen ya ce no no no ça c'est des traditions hein ya kawai wannan tradition ce wani al'ada ne kawai in kana so ka zauna da mata kawo zancen saki ka ji wata matsala kwanaki jiya ma ina ganin ko shekaran jiya na ga wai wani film a da aka yi a ƙasar misra wai tele ta ƙasar isra'ila event cast sun kawo wannan film kin wai wani mutum ne ya saki mata ta saki uku an gane da cikin ma'aikatan misra manya manyan ma'aikata kuma yanzu yana son matar shi sai ya ga yaron shi ya ba shi kuɗi ya ce je ya aure ta ya sake ta in ya sake ta sai ya aura to shi na suka kenan cikin musulunci akwai dokoki masu tsanani wanda ke sa mutum ya rabu da mata sai ko an ka ce eh suka ce to yanzu me yasa a ƙasar Falastino an ka ce alƙali ya ɗauki hukunci tunda shi shugaban ƙasar ya ce kada a bari mutum ya sake mata sai a cikin wannan lokaci watan Ramadan suka ce a su ba su sani ba to a musulunci ne akwai saki su a can tsarin su babu wata ka'ida babu saki ko ba haka ba inda namiji na iya auren namiji mace na iya auren mace ko wata doka su ba su da doka Allah ya sauka da haka mu ji jama'a zancen tahiya justice game da al'amarin da mun san cewa ga abin da hukunci yayi wallahi akwai hatsari gare shi domin yana yiwa ana wannan shari'a ba a kare maka mutu in kan mutu kai ka san amsar da zaka ba Allah wa idza qila lahum ta'alu
wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم إن أكتر سو تعالوا كزو إلى ما أنزل الله زواج أبند الله يسبكر وإلى الرسول كما أبند الله يسبكر زواج منزو أنغانيكو رأيت المنافقين ذاك منافق أي وأن بسوي إيماني با yasudduna anka sududa suna kauda kai gare ka kaudawa domin mai imani bai dace ya kauda kai daga hukuncin Allah subhanahu wataala ba an gane ni in dai kana da imani hukuncin Allah shi yasa aka siffanta sayyidina Umar waqafan inda kitabillah mai tsayawa gun littafin Allah bai iya Allah ya ce kaza ya ce a'a ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulih wattaqullah inna Allah sami'un alim amma masu kauda kai daga hukuncin Allah su ne munafikai su ne an kace musu ga abin da Allah ya ce sai su kawo wata magana ko ko kafirai su juyar da wannan magana ko su ce naji kuma ba zan aiki ba sun kace sami'na wa asaina wa idza qila lahu ittaqillaha akhazathu al'izzatu bil ithm ko ka faɗi sai ce kai mu duk sai ka kare bayanin ka ka kare mallan eh to ba mu yarda ba ban yi niki ko ko akwai wanda za a yi a'a akwai wanda za a yi don baka isa ka hana kanka mutuwa ba inda ka san wanda za a yi to ka hana kanka mutuwa amma kai da baka iya hana kanka mutuwa a duk kuma abinda mutane suke yi kana yi in rashin lafiya ya kama ka kana neman magani in an ka kai ka likita cikin kuma baka san inda kake ba in kai yi bacci baka san inda kake ba kai da kai da makinka na yace ka kwana yana da sanda a gora shi ma uku da ita in kana bacci a ina kake baka sani ba to ya ishi dan adam kada ya sa kanshi cikin abin da yafi karfin sa ina fata an fahimce ni yasudduna anka sududa suna kauda kai zuwa gare ka waɗansu malamai suka ce wannan sududan ismul masdar ne amma al-kufiyuna sun saba ma al-basriyun suka ce a'a shi kan shi wato masdar ne yasudduna anka wato saddan ko sududan a larabci ana iya cewa saddan kuma ana iya cewa sudan suka ce duka masdara ne amma malaman basra suka ce a'a wannan ismul masdar ne ba masdar bane kaga wannan qadiya ce lugawiyya dan haka duk mutumin da ake ce mai ga abin da Allah ce kautar da kai ne ya juya ya bada baya to wannan mutum hakikan ba imani ba sifa ce daga cikin sifofin munafikai Allah ce idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum kaga sun juya sun bada baya dai an ce ku zo za a yi muku kaza za a yi muku kaza za ku samu gara Allah zai gafarta muku in ku bi kai lawau rusuhu za su juyar da kawunansu Allah ya Allah ya tsare mu sai Allah ya ce fa kaifa idza asabatuhum musiba
fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وكاجا أبن دأكي وقلو فكيف يا يا حالين سزي كسن إذا أصابتهم مصيبة لو كتند مصيبة تشافي سكوتا أبكو مسو kaga ba yanzu ake yi ma gudu ba in ka fara kauce ma dokokin Allah subhanahu wataala amma ana tsoron kayi zurfi wato kayi nisa inda ba za ka iya dawowa ba mala'ikin mutuwa ya zo kana kallon kanka musulmi ga ka kafiri shi ne abin da ake wa gudu idan asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim idan musiba ta same su game da abin da hannayensu suka aikata ko game da abin da suka aikata an gane ni waɗansu malamai suka ce nan musiba ana nufin wato mutuwa a kashe su domin waɗansu suna ganin wannan munafikin sayyidina Umar ya sa takobi ya kashe shi domin ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi hukunci sai ta a wajen sayyidina Umar ya zo wajen sayyidina Abubakar ya ce a an yi hukunci sai bai wuce ya ce mai ya ce an yi wani hukunci daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi shine zai ba ba haka ba sai aka wuce kuma gidan sayyidina Umar bai yarda ba saboda shi ne son yake sai an canza mai wannan hukuncin tunda dama yana da abin da yake so ka zo ka yi fatawa wajen malamai na gari malamai na Allah an ce ma haram ka ce wajen wannan malami an ce haram ka zo wajen wannan malami an ce haram ka zo gidan wannan malami an ce haram shikenan sai ka zo inda wani malami sai ka ba shi ka biyar ce wallahi dawon ga ashan ruwa sai ya sa cikin aljihu jika biyar sabuwa karakan ko jika goma sai ce don Allah mallan ina da tambaya sai ce to mi an kai ce wai wani abu na ni kaza kaza kaza kaza kaza wasu malamai sun ce haramna sai ce wacce wa haramna kai wasu malamai sun ce maka ruhi na sai ce mhm why shi da abin da kaso a ce mai maka ruhi na to duk duniya in ta halatta ma abin da Allah subhanahu wataala haramta ina ya za ka tsira to sai sayyidina Umar da aka zo gidan shi yace menene sai bai gudu yace to mun zo wajen manzo Allah mana hukunci yace haka ne yace awo sai ce to bari ina zuwa abin da suka kawo sai suka ce sai shiga cikin gida da ya zo kawai sai ro takobi kawai sai sa takobi ya fille masa kai saboda ni saboda kafiri ne ya bayyana da fili wanda bai yarda hukuncin Allah ba bai yarda hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce musiba wadansu malamai suka ce a fa kaifa idza asabatuhum musibatun yaya idan musiba ta same su shine Allah subhanahu wataala ya rinka tona asirin su akan abubuwan da suke aikatawa tunda sai da ya kai duk wani mutum wanda ke da mummunar sifa an san shi ta munafici a cikin Madina an gane ne to wannan musiba ce domin suna tsoron Allah subhanahu wataala ya tona musu asiri koko fa kaifa idza asabatuhum musibatun ta yaya idan wata musiba ta same su ta hanyar yaki aka zo aka karkashe su an gane ni bima qaddamat aydihim bisa ga abinda hannayen suka zo suka aikata idan mutuwa ta iske su thumma ja'uka yahlifuna billah sannan suka zo ma yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ba komai muke nufi ba da kan ƙara wajen wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa ihsanan sai kyautatawa wa tawfiqan da dacewa idan muka ce sayyidina Umar ya kashe shi to sun ba ja'uka ba mutumin yazo da kanshi ba tunda mutumin da aka kashe ba zai taso ba ka gane wani ta wannan hanya zabi ya kare ta sababin nuzul a'a sun ba ja'uka na ana zancen yan uwan shi kenan bima qaddamat aidihim bayan sayyidina Umar ya kashe shi sun ba ja'uka sannan yan uwa ne suka zo yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ba ko mu muke so ba illa ihsanan sai kyautatawa shi yasa muka ce a bamu diyyar dan uwan mu koko shi yasa wato muka ce a bamu diya dan uwanmu wa tawfiqan da dacewa koko bamu kauce ba hukuncin Allah ba sai dan bamu gane cewa ba kauce mu hukuncin Allah a'a wannan ya kauce mu hukuncin Allah ko ba haka ba amma in muka ce su munafiqan idan musiba ta same su tunda in mun bar wancan sababin nuzul thumma ja'uka yahlifuna billah shine wadansu malamai suka ce lokacin da aka ce aje wajen yaki suka ki zuwa ko ba haka ba da suka je zuwa wajen yaki sai Allah ya bada uquba fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma iya abada wa lan tuqatilu ma iya aduwa innakum raditum bil qu'ud awwal marra faq'udu ma al khalifin kaga wannan musiba ce yanzu an gano su sun shiga cikin matsala kenan wannan uzuri da suka kawo ba za a karbe shi ba malaman har da alqur'ani suka ce kalima ta tawfiq ta zo wuri biyu a cikin alqur'ani domin masdar ne na waffaqa yuwaffiqu tawfiqan kace qaddama yuqaddimu taqdiman harraka yuharriku tahrikan mayyaza yumayyizu tamyizan qaddara yuqaddiru taqdiran waffaqa yuwaffiqu tawfiqa sai zamanto wato masdar ne na fi'li ruba'i mudha'af sun kace ya zo wuri biyu a cikin alqur'ani in aradna illa ihsanan wa tawfiqa daya a fallon ko ba haka ba wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib daga nan ba za ka saki samu wannan kalima ba sai Allah ce ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا Allah ce ula'ika waɗannan allazina su ne waɗanda ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin su na an kawo allazina saboda wato tahdid abinda ake cewa tahdid da haba baba da haƙarmi ba domin an ce tahdid da haƙarmi ana nufin iyakancewa amma an ce tahdid da hababba shine tsoratarwa an gane ni shine malaman zauri suke ce ma narko an gane ni tsoratar da su to an kawo allazina saboda tsoratar da su domin nan da anka ce ulaika ana iya cewa ya'lamu Allahu ma fi qulubihim ko ba iya cewa haka nan amma anka ce ulaika allazina sune waɗanda wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum ai ana iya cewa na'lamuhum ko sai an kace nahnu na'lamuhum mu mun san su kaga kenan wannan mu din nan tana nufin wani abu to ulaika allazina wadancan su ne wadanda kaga an ce ulaika ya'lamu wadancan Allah ya san abin da a cikin su an ce a ulaika allazina su ne wadanda ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake cikin zukatansu ka ko sa an kai karshe ko ba haka ba domin da an sa abin da ke cikin zuciya ai an kai karshen matsala ko ba haka nan bane ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور to tunda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu kina ai magana ta kare kenan mu musulmi da yawan ababen da muke yi muna cewa to to to to haka ne haka ne haka ne kuma kai ka san ba haka bane da waka ce in an yi magana dubu sai ka ce kwarai ku haka nan insha Allah insha Allah insha Allah a kana ta faɗin magana kana ta faɗin magana cikin zuciyarka ba haka bane ka zan munafiki kuma wallahi sai Allah ya maganin ka ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim in ka san baka ciki baka ciki za a shirya wani al'amari ba ka ciki ka ce ka jama'a ba ni ciki ban iyawa ban iyawa amma a zo tare da kai ashe kai kana nan kana kallon ma inda za a samu banna don ka sai kai tallar musulmi ko kai tallar al'amari to wannan ya zan cin amana don haka ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka in ba ka yi ka ce ba ka yi abuta Allah ce to fa a'rid anhum ka kauda kai daga gare su wa'izhum kuma kai musu wa'azi ka gani wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha ka gaya musu a cikin wato rayukansu qawlan baligha magana wato mai isarwa wato sako wanda yake mai isa sako wanda yake ya kai duk inda ake bukata shi yasa an kasa jama wani ilimi suna balagha an gane ni shine magana wanda ta kai matuƙa ga yin bayani da isar da sako mai dauka ya dauka wanda bai dauka ya aji sai Allah ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول بمتبع أيكوا دقا متكين منزني بكو بمتبع أيكوا المنزوبة إلا ليطاع سيدا أي ميلاء بإذن الله لإذن الله إذا فاتا أنفهم تشيني كينا كوني منزو ba za a yi mai da'a ba illa bi iznillahi sai da iznin Allah iznin Allah kuma kala biyu ne akwai iznin Allah alkauni an gane ni akwai iznin Allah ash-shar'i akwai iznin Allah alkauni wanda bai shafi shari'a ba haka duniya take gudana akwai iznin Allah ash-shar'i wanda ke na shari'a to dan haka an ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah ba mu aiko wani manzo face sai ai mai da'a da iznin Allah wani izini in ka ce iznin Allah ash-shar'i kenan duk annabin da Allah ya aiko Allah ya ce ma al'umma sai su bi shi fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin duk annabin da Allah ya aiko Allah ya ce abi shi to wannan izinin Allah ne ash-shar'i wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut sannan kuma akwai izinin Allah ash-shar'i shine wanda yake na da alaka da shari'a alkauni nake son cewa yana da alaka da tafiyar da al'amurra to shi ko wannan shi ko wannan ganin dama ubangiji ne to kaga wani annabi ya zo al'ummomi sun bi shi masu yawa ko ba haka ba wani kuma annabi ya zo mutane ba su bi shi ba annabi nuhu mutane da suka bi shi ɗan kaɗan ne wa ma amana ma'ahu illa qalil to kaga iznullahi alkauni ne domin ba yiwuwa wani mutum shi imani wa ma kana nafsin an tu'mina illa bi iznillah iznullahi alkauni kenan kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawan jama'a sun bi shi amma akwai annabin da zai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad kaga Allah yace a bi shi bi idnillah kaga inda mun ce illa li yuta'a bi idnillah sai a ce to babu wani annabi face sai an samu mutane da su bi shi ko ba haka ba amma akwai annabin da babu wanda ya bi shi kaga in aka samu mutum ya bi annabin Allah yayi imani da shi to idinin Allah guda biyu sun haɗu izinin Allah alkauni tare da izinin Allah a shar'i sun haɗu amma idan aka samu mutum bai bi annabin Allah ba to yanzu iznillah al-shar'i da alkauni duka ya saba musu amma in an ka samu izinin Allah a shar'i to alkauni yana tare da shi ina fata kun fahimce ni wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah walau annahum idh zalamu anfusahum da dai su lokacin da suka zalunci kawunan su kaga dan adam wa yake zalunta in yayi zunubi kansa kada ka san tsammanin ka zalunci Allah akwai waɗansu da suke yi wata suka rubuta wani abin nan karatu sai suke a ai shi zalunci kala uku ne akwai zaluncin da zaka zalunci Allah zalunci tsakaninka da kai da Allah sannan akwai zalunci tsakaninka da bayan Allah akwai zalunci tsakaninka da kai da mutane wannan kuskure ina fata an fahimce ni a'a zalunci kala biyu ne ka zalunci kanka ko ka zalunci wani an gane ni hujja su da ake cewa inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma to ai ba ka zalunci Allah ba don kai shirka an gane ni ba a cewa an zalunci Allah don Allah babu wanda ya sai zalunci Allah wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun busu zalunce musu ba duk wani abu wanda Allah ya ce kada a yi in ba ka aikata wallahi don kanka ne da Allah ya ce kada a shagiya me yasa Allah ya ce kada a shagiya saboda tana bata hankalin dan adam giya tana sa ka ka zo yara suna ba kuwa ka zo kai kashi saman gadon matarka to sai ni da Allah subhanahu wataala ce ai azumi wa yake samun amfanin azumin mu don ka iri da yunwa Allah subhanahu wataala ba zai samu wata riba ba wata riba za a ba Allah ba ba wani program ba a akwai da Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala ce kada ayi luwadi me yasa ce kada ayi luwadi akwai cututtuka in baka bari ba waɗannan cututtuka za su kare da kai za a kai inda kashi yanzu bai da bai da frontier bai da iyaka bai da border pass gaba ɗaya ce zubewa dole sai an samu maka abin da yake so wanda wanda suke sama yara ko ba haka bane lotus sai an samu lotus suna nan masu luwadi wannan ciwo ke da kai in baka bar zina ba Allah zai dauka sida a Allah zai dauka sida ba shi yasa duk abin da Allah ya ce mu yi in muna da hankali wa ma zalamuna baka zalunta Allah an gane ni walakin kanu anfusahum yazlimun kanka ne kake zalunta in ka ci haram kai zaka biya ta in ka ci bashi ka ci kuɗin mutane baka biya ba wa za ka gidan kasu wa za ka yi wutar jahannama Allah ne zai konuwa ko Allah ne zaman gidan kasu in Allah ya ce mu yi aiki aikin dan wa zai amfanuwa mu don haka kakka sa tsammanin ko wani mutum ya zo maka muhadara ya ce a'a ai akwai zalunci tsakaninka da Allah wallahi baka zalunci Allah ba Allah ba a danganta cewa an zalunce shi shirka zaluncin da kai ne kanka ka zalunta mutane kuma in ka ci duke su ka zalunce su don haka zalunci gare kai ke karewa in Allah ya umurce mu amfanin gare mu zai dawo an gane ni duk abin da Allah ya ce mu yi sallolin da Allah ya ce mu yi iyaye da Allah ya ce musu mu yi musu biyayya wannan duk amfanin shi zai dawo mu ne gare mu domin za mu samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya kuma mu samu kyakkyawar rayuwa a lahira man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wanda ya saba ma Allah kuma gare shi za ta kare wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka suka zo maka lokacin da suka zalunci kawunan su da dai sun zo fastaghfirullaha suka nemi Allah ya gafarta musu wastaghfara lahum rasul suka nemi manzo ya neman musu gafara gun Allah la wajadu Allah tawwabar rahima hakika da zasu samu Allah subhanahu wataala tawwaban Allah mai yau karbar tuba ne rahiman Allah mai jin kai ne ga bayansa an nuna mini lokaci yayi don haka wannan ayar ba za mu samu yin bayanin ta da kyau ba abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mu sai gobe Allah ya kai mu da rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh